Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu. Kafin a fara yau daren ashura ne, mana yau takwas ga watan Muharram, kuma yau ne daren ashura, a cikin daren akwai aikin da ake yi mutum zai iya, ana yin nafila raka a hudu, kowace raka ana karanta fatiha ɗaya, ulhuwallahu hamsin da ɗaya, haka ake yi wannan wannan sallar. Eh, to raka hudu ce, to idan mutum ya yi ta ana kankare masa zunubin shekara ɗari biyu eh ko da zai yi su ma to tana da farala da yawa dai eh wanda zai iya azumi kuma gobe ashura ranar azumi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya koma Madina ya samu Yahudawa suna azumta wannan ranar ranar goma ga wata din ga wannan wata Muharram ne to sai yake tambayar su me yasa suke azumta wannan ranar suka ce a ranar ne Allah ya tsira da annabi Musa ya halaka Fir'auna saboda kai ta ranar murna ce a gare su mazala salama ce nahnu haqqu bi musa minkum mun fi ku cancanta da muriki abinda annabi musa yake yi ba ko ba to mazala ya azumshi ashura din mana goma ga wata din yace in Allah ya kai shi baɗi zai azumci tara ga wata da goma ga watan duka to kuma sai ya kasance wannan shekarar da manzo Allah ya wafati bai kai baɗin ba to amma ala kulli hali manzo Allah sallama ya yi magana sosai suna da falala da yawa mutum zai iya azumci tara ga wata tun tara kan ta wuce yau to mutum yayi kokari da azumci gobe shine goma ga wata in Allah ya kai mu eh nafila kuma yau da dare ake yin ta daren ashura din ake yin ta eh haka hudu she kulhuwa bayan fatiha ko sharaka kulhuwa 51 ake yi eh to wannan shine alhamdulillah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين زمو شيغا بدا كراتومو na wannan littafi jawahirul rasaili wasiqun shehu ibrahim radiyallahu ta'ala no wannan wasiqa ita ce kusan bakan damiyar littafin mai zafi ce sosai shehu shehu bismillahir rahmanir rahim al muntaqim al aziz al jabbar al mutakabbir na fara da sunan Allah Allah nan dai mai yawan azaba mai mai buwaya mai tsara duk abin da ya karye kuma mai girma wa salaman ala rasul sayyidil abdul qa'il ya fatima bintu muhammadin la ummi anti min allah shay'a salatu da salamu su tabbata kan manzon Allah nan sallallahu alaihi wasallama jagoran nan babban bawan Allah nan mai cewa ya ke fadima karki zo mini kina matsayin yar muhammadu a mana kai kar ki zo min kina matsayin yar manzo Allah ce a ki zo min da ayyuka managarta ba zan iya wadatar miki da komai wajen Allah inda baki zo da aiki managarci ba mana dai kowa dai yayi kokari ya zama nagari shine abin da yake amfanan mutum duk mai ceto baya ceton wanda ba baya kan hanya amma ba cewa shi bayan wannan Ahmadu bima yaliqu ina gode wa Allah godiyar da ta dace ويصل سلامي إلى ولدنا أحمد سام ومالك سي وإلى كل من يقف عليه ممن يدعي الانتساب إلينا yace wannan bayan haka gaisuwa ta ta sadu zuwa ga ɗanmu Ahmadu Sham da kuma Malik Si da dukkan wanda wannan wasiƙa ta isa gare shi inda yana da'awar yana dangantuwa zuwa gare mu ne mujibuhu al-ilamu bi anna isnayn laysa minni wala min ad-dariqi fi shay'in sai ya ce abin da ya ja na wannan wasiƙa ina sanar da duniya ne da al'umma cewa mutum biyu ba nawa ba ne kuma wannan mutum biyu ba sa cikin ɗariƙa ba ruwan ɗariƙa da su ba ruwansu da ɗariƙa majzubun lam yasluk wa salikun lam yujzab in baqiya ala halihima wa waqafa ala sayrihima yace mutumin da ya tsaya a jazba irin masu cewa su jan hakika ne sun bar sallah sun bar azumi sun bar komai sai to wannan ko da yana dangantuwa zuwa gare ni ƙarya yake ba na tare da shi ya dawo suluki duk wanda ya samu jazba ma'anan jazba dama mutu ya tabbatar da sanin Allah mutu ya samu haƙiƙa ya samu imani to bayan ka san Allah to ka dawo ka koma suluki ma'anan suluki ka koma kan shari'arka ka koma kan ibadarka ka fi kowa jajircewa da tsoron Allah da bin shari'a da bin addinin manzo Allah sallama da bin sunnar manzo Allah wannan shine suluki yace haka kuma saliki wanda bai jazba ba mutumin da kwata kwata shi ba ruwan sama da tarbiyar ba ruwan sama da sanin Allah ba ruwan sama da komai cewa ce to shi ma wannan ba nawa bane in dai suka zauna akan halin da suke shiki suka tsaya a haka kuma suka tsaye da tafiyarsu akan haka cewa ce wa inni sha'ani kama alimtum man arada an yakuna ma'i fi hali falyasluk dariqi fil abwali wal af'ali بامتثال الأوامر واجتناب النواهي في الظاهر والباطن والتعطش والتشوق إلى الوصول إلى مرضات الله ورسوله yace ni lamarina in ji shehu kamar yadda kuka sani duk wanda yake son ya kasance tare da ni a halina yadda nake to ya zam ya shiga hanya ta yadda nake duk maganganuna an san su duk ayyukana an san su su ne bin umarnin Allah da nesatan hanhanen Allah to mutum ya zama mai bin umarnin Allah mai nesatan hanin Allah fi zahiri wal badini zahirinsa da badininsa wata dushi kuma mutum ya nemi wato begantuwa kishirantuwa mana ya ji kishi na son saduwa da Allah wata shawuq ila al-usul ila maratillahi wa rasulihi mutum ya begantu zuwa ga saduwa da yaddan Allah da yadda manzo Allah duk wanda yake kokarin kullum ya samu ya zai wace hanya zai bi ya samu Allah ya yarda da shi wace hanya zai samu ya samu yarda manzo Allah to wannan shine nawa kuma haka tafiya ta take inji shehu amma man yatasibu ilaina wa yartakibu shay'an min mukhalafati shari'ati al-mudahharati al-sharifati bi ittiham al-muharramati wa tarki al-ma'murati fa ushidu Allah wa ushidukum anni bari'un minhu Allahumma inni bari'un ilayka mimma sana'a haula'i cewa shi amma wanda yake dangantuwa zuwa gare mu yana cewa shi na shehu ne na shehu ne a baki amma yana aikata yana aikata wasu ayyuka da suka saba wa shari'ar manzon Allah tsarkakakkiya maɗaukakiya yana kutsawa abin da Allah ya haramta ko kuma yana barin abin da Allah ya umarta to wannan ina shaidar wa Allah in ji shehu kuma ina shaidar muku ko mutane kowa da kowa ya sani wannan mutumin ba ni ba shi anni bari minhu ni dai ba ruwana da shi ma'ana ko da ya ko sau dubu yake shewa shi na shehu ne shehun bai karbe shi ba dama ai sai mutum sai shehun ya karbi mutum sannan mutum ya zama nasa e duk yadda mutum yake danganta kansa zuwa ga mutum in mutum ya ce shi ba nasa ba na aikin banza ne sai ya ce Allahumma inni bari'un ilayka mimma sana'a haula'i ya ubangiji ka sani ni ba na na barrantu na na kakkabe hannuna zuwa ga abin da waɗannan mutanen suke aikatawa wali hazari allazina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim duk wanda suke saba umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da umarnin Allah to su ma'ana su kiyaye in ba su kiyaye ba to lalle fitina za ta same su ko kuma azaba lahira mai ra'ayi ta same su wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun ya ku mu'minai ku tuba zuwa ga Allah gaba daya saboda a samu babban rabo kuma qultum min anna muridiyya min anna muridiyya wi'a'un ko min anna muridi muridi وعاء ممتلئ من أسرار الحضارات الثلاثة فنعم ولكن أين مريدي منكم وما قلتم أبن دكوة شيء من أن, أن مريدي واتو مريدنا وعاء شي وتجكاشي وشتكي شكدا أسيرين حضرورين الله قداء كنا معنى حضر من الله تبارك وتعالى حضر من الله صلى الله عليه وسلم حضر شيء تجارة الله ونسوني حضروري قداء كنت كودا كان كنا شيء مريدنا شكيكي da sirruka na halarori guda ukun nan ma'ana yana cike da Allah da son Allah yana cike da da manzo Allah sallama da son manzo Allah yana cike da da da da shehu tijani da son shehu tijani shehu shi haka yake tabbas haka muridina yake amma walakin aina muridi minkum wa huwa awadhu min al-kibrit al-ahmar indakum in kana al-amru kama wasaftum shehu ce to in haka ne kam to ina muridina wa a cikin naku ai muridina ya fi jazzaiba tsada mana samunsa samun muridina cikin mutane ya fi jazzaiba wahala domin jazzaiba za a je a haƙo shi ko a je a neme shi za a same shi amma muridina kafin a same shi aiki ne mai wahala in dai lamarin ya zama kamar da kowa sifaita kowa in yayi tarbiya ya je ya kama gabansa yayi duk abin da ya ga dama to in dai haka ne kai babu muridina wa shige ko yushi ko an arfa lizna an kulli muqaddami yuktahamu bid'atihi almuharramatu wa lam yakun bima wajaba alayhi sai yace na kusa ma in in dauki izini izinin muqaddamin da ya bari a zawiyarsa ko a da'irarsa ko a cikin mutanensa ya bari ana ta aikata haramun alhali ko bai tsaya yayi abin da ya wajaba a kansa ba abin da ya kamata ya wajaba a kansa ya tsaya ya tsawatar ya kakkaɓe hannunsa idan mutum ya ya zama ya kauce shi muƙaddami ya kira shi ya yi masa wa'azi ya yi masa nasiha idan ya karɓa shi kenan in ya ƙi karɓa shi muƙaddami ya sanar da mutane wane fa ba ruwana da shi domin ya kauce hanya nayi nayi ya bi hanya ya ƙi to tunda ya ƙi bin hanya kuma to ni fa ku sani ba ba ni ba shi haka wannan shine abin da ya wajaba kan kowane muqaddami wa yana jaza yuhajir lillahi wa rasulihi wa ilaina idan ba zai iya ba mutanen sun gagare shi akwai mutanen da wayannan ba ta garin suka yawa a gaban mutum sai su gagare shi yayyayyar sama inda zai ya control din su sai wace in mutum ya gagara yayyayi suka ki to ya rabu da su ya yi hijira ya ƙaura ya koma zuwa ga Allah tabaraka ta'ala ya ta aikata wa Allah abin da Allah yake so ya koma ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata abin da manzo Allah yake so kuma ya dawo gare mu ya ta aikata abin da muke so ya bar wadancan din su suka sani ko wallahi ma awqafa sayra ulaika hatta rajau ila ta'annas bil hawadith illa dulu ahadihim bina sai ce wallahi ba abin da ya tsaye da tafiyar waɗannan da ake cewa sun zama ɗan haƙiƙa sun zama ɗan kaza kaza ba abin da ya tsaye da tafiyar su ta Allah har suka dawo suka maimakon su koma ga Allah suka dawo suna jin daɗi da shirme da kayan duniya mai ƙarewa ba abin da ya ja musu wannan sai daɗewansu ba sa zuwa wajena in da suna zuwa wajenmu da ba za su zama haka ba fa man harara ma'ana fi kasirin min al-awqati yansara ma shahawati sai ce duk wanda yake halarta wajenmu yake zuwa wajenmu a mafi yawan lokuta ko da yaushe zai zo yana ziyartar mu to wannan zai manta ma da ɗanɗanon wata sha'awa ko ta shi ko ta sha ko ta ma'ana dai shahawatul banni wal farji sha'awa ta jiki ta sha'awa ta shiki da sha'awa ta al'aura duk mutum zai manta da su inda yana zuwa yana ziyartar shehu sai yace fa innahu na shubbanan singaran kanna su dama shahawati muna da matasa kanana wanda ya dace a ce inda suna wani waje da ba abin da ba sa yi amma suna wajen musamman manta akwai wata sha'awa ba a cin abinci ma ba kasawai ya dame su ba balle kuma wata sha'awa hatta inna minhum man yansa zawjatahu wa la yatiha yace a cikin waɗannan yaran da muke tare da su akwai wanda ma yana da matar amma ya manta ta baya zuwa ma wajenta illa bil izni wal ikrahi sai dai in muka ga ya jima bai je mu sai tafi gidanka ka je ka bada haƙin iyalanka da haka suke zama haka wata rana cewa san da Allah ya kara masa yarda da yazo yana majalisi a Kano a masallaci Ubaringim yake ce mana da shehu ya fara bashi halwowi yana yi idan yayi halwa ya gama kwana arba'in ne dama da biyar yake yi idan yayi kwana arba'in da biyar yana fita sai ya je cewa shehu ya sake bashi wani aiki ya ce wani lokacin idan abin yayi yawa sai shehu ce kai ba za a baka aikin ba tafi gidanka ka je kana da iyali sai an tura shi ya je wajen iyalin nasa dole shehu zai tilasta shi ya hana shi ya ce masa ya tsayar masa da kowane aiki ma ya ce tafi ka je ka bada haƙƙin iyalinka to shi ne zai samu zuwa ya je ya koma wajen gidan nasa kuma nan ma in ya dan ya koma ya dan kwanakin da zai yi maza sai ya dawo ya koma aiki haka za ta lami zati wal ghairu la sai ya ce haka almajirai na suke yadda na gaya muku dinnan haka suke duk wanda ya zama ba haka ba to ba nawa bane fala budda min ar-ruju' ila Allah bit tawbati والامتثال والاجتناب والزهد والورع والتعلم yace ba makawa kowa ya koma zuwa ga Allah ya tuba wa Allah idan da akwai abin da yake tsakaninsa da Allah wanda ba daidai ba ya tuba ya daina kuma ya bi umarnin Allah ya nesashi abin da Allah ya hana kuma ya guji duniya duniya ce take sa mutum wani lokaci wasu abubuwa domin abubuwan ai ba kaɗan bane suna nan iri iri iri eh wani zaka same shi wai muridi ne batijja ne ne amma kuma za ka ga aikinsa yana kama da damfara-damfara, kaga wannan san duniya ne, yaushe ya bar Allah ya dawo duniya, ai, na Allah baro bai san duniya ba ma, na Allah shi da Allah yake tare, ko da yaushe, Allah shi ne nasa, shi kuma yana tare da Allah, saboda haka mutum ya guji duniya, duk sharri a cikin son duniya yake, kuma mutum ya yi tsantsani na da duniyar, kuma mutum ya nemi ilimi, zama da jahilci shi yake jawo wasu abubuwa kuma. in kaga mutum yana neman a ce masa wane ko ana neman girma rashin ilimi ne da yana da ilimi ya san yadda jagoranci yake ba zai neme shi ba qala ta'ala li waliyil awliya'i ubangiji ya faɗa wa waliyin waliyai manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce masa qur rabbi zidni ilma yace ya dinga faɗin rogon Allah Allah ya dinga ƙara masa ilimi فالذي يليق بالمريد ألا يقف سيره وتا إذا لهق به وأشكل عليه حاله يرحل إلى شيخ أعلى مني مقاما شو يشي أبين ديك داتي وهذا مريدي كري تفيه ستغيه يداجي دي يتقو غري يتهمه salati ne duk ayyuka istighfari ne duk aiki da nan aka bashi yayi tai yayi tai yace shi yace har ya riske ni mana har tafiyarsa ta zo waje na in ta zo waje na wa ashkala alayya haluhu inda hali ma ya zama lamarin sa yazo ya rikitar da ni mana in ga ya wuce ya wuce abinda zan iya ba zan iya rike shi ba yarhalu ila shakin alamin ni maqaman ya tafi wajen wani shehi wanda ya fi ni matsayi an san dai wannan ba zai taba faruwa ba shehu ibrahim ko wani yazo har ya wuce shi ai ba zai ba zai faru ba amma sai yace haka ake son muridi yayi ta tafiya yayi ta tafiya yayi ta tafiya har yaje lamarin sa ya zama shehu yace kai lamarin kan nan fa ya wuce ni bari in tura ka gaba waje wa shehu zai tura shi to wannan dai shehu yana gaya wa mutane saboda mutane su dage su tsaya su zama mutane wa alamu rahimakumullahu anna kaseeran minal mudda'ina sadda an-nas an sabilillahi bi adamin istiqamati yace ku sani rahimakumullahu Allah ya ji ganku ku sani anna kaseeran minal mudda'ina mafi yawa a cikin masu neman cehunta da masu neman girma da masu neman hadiya dama duk waɗannan abubuwa su ne suke lalata mutum ko yana neman cehunta a ce masa cewa ne ko yana neman ya zama yana da jagora da mabiya baya ko kuma yana neman kuɗi ko yana neman wa kam min zawaya asasuha hibalatan li qasmi ma'ihatin biha wal hadiyati akwai zawiyoyi da ake kafawa saboda a samu yanda za a rayu ma'ana mutum ya samu karban kuɗaɗen mutane a kowane muridi kawo kaza kawo kaza kawo kullum a cikin wannan yana neman hadiya ko kuma yana neman abin shi to akwai irin waɗannan ya shewa yace to duk irin waɗannan mutane zaka samu irin su sun ma tsare mutane daga barin hanyar Allah maimakon mutum ya dinga nuna wa mutum hanyar Allah ya nuna masa matsayin dariƙa da faida da shehu Ibrahim da shehu Tijjani da manzo Allah sai ya dawo shi kansa yake nunawa shi dinnan shi wane ne shi ya kai kaza shi matsayinsa kaza jiya ya samu kaza musamman ma wani kuma ba kawai da mafarki yake amfani ya yi mafarki kaza mafarki mafarki abin nan ne ai mafarki shirme ne to wannan duka suna tsare mutane ga barin hanyar Allah bi adamin istiqamati da rashin daidaiton su su din ba su tabbata sun tsaya akan hanya daidai ba sai sa wanda ya bi su ba zai samu ya daidaita ba duk wanda kaga ya karkashe to idan jagora sai karkashe ya zai ci kuma ya samu ya miƙe ba zai samu miƙewa ba jagora ya tare shi ai wa man intasaba ila Allah wa sara yasuddu an sabilihi faqad baraza Allah bil muharabati wa sara fi hayyiz al inkar al ashqiya'i likawnihi sababan li zalika duk wanda yake danganta kansa zuwa ga Allah ya ce shi na Allah ne kuma ya kasance a wannan hanyar yana toshe mutane yana hana su hanyar Allah to wannan fa ya sani yana fito na fito da Allah ne yana neman yaƙi da Allah ga abin da Allah ya ce shi kuma a shi ma yanzu ya zama wato yana ya zama shi ma ya mai da kansa wani Allah kenan ya kasance a cikin ma'abota inkari irin su ne da masu inkari mana ya zama cikin marasa rabo saboda duk wanda ya jawo ya aikata wani abu wanda ya ja wani wanda bai sani ba ya kama sunan shehu ya zaga to shi mutumin shi ya zage shehu me yasa yayi da bai yi ba wancan ne zai gani ne ba zai gani ba da bai yi ba wancan ne zai ji ne ba zai ji ba shi wancan bai san ma abin da shehu yake ciki ba bai san ma ya shehu yake ba to amma wani ya zo ya aikata wani abu to shi wanda bai sani ba ya tashi sai shi ai daga shehu ne mutumin ya samu wannan to su kuma mutane masu inkarin ba sa adalci da suna adalci shehu yana da mutane iri-iri ko manyan mutanensa na farko malamai ne, kuma masu abidai ne masu ibada, masu tsoron Allah, masu koyar da mutane, masu raya masallatai da da sallah da wazifa da zikiri da komai. To idan dai irin waɗannan shewa yana da su, don me za a kalli wasu banzaye wanda ba sa aikin kirki, ba sa aikin nagarta, sai a dinga dangantawa sai ai su na shehu ne. Waɗancan ba za a kalle su ba, a kalli mana nagarin, ai nagarin su suka karba wajen shehu duk wanda yake zama mutumin banza bai taba zuwa wajen shehun ba duk mutanen banzan nan ba wanda ya taba ziyartar kaulahan ma bai san ma inda take ba bai san hanyar ta ba ma shi dai yana zaune yana ta shirmen sa kawai a inda yake bai taba zuwa ko ina ba ko wani ko wajen inda zai je ya koyi karatu ba bai je ba to saboda haka mutum ya zama mai inkari saboda shine dalilin yin inkarin idan wani yayi inkari to shi yayi wala budda lakum min al-huduri ma'ana fi kaseerin min al-awqati litakhudhu anna adaba suluki kama khasum haqa'iq al-jazri sai sai ba makawa dole ku dinga halarta ku dinga zuwa wajen mu mafi yawan lokuta saboda ku dauki daga gare mu ku karbi ladabi irin na suluki ya ake yi idan mutum ya san Allah ya samu jazba ya samu fana'i ya samu komai to ya zai ya dawo sahau ya dawo suluk ya dawo zai amfani mutane mutumin da aka ganshi ko da ma kaddara baya aikata haramun amma sai aka ganshi ba yanda yake kullum a cikin jazba yake in aka ganshi sai yana tafiya yana zikiri ko yana menene haka dai haka haka to wanda baya ciki zai zai yadda ya zo ya karbo ne wa wajensa ba zai yadda ba kaga in ma ya amfana shi kada ya amfana bai amfani wani ba abinda ake so kuma in ka zo khairun nasi man yafa'un nasa manzo Allah sallama yace mafificin mutane wanda yake amfana mutane to idan ka gudar da mutane daga gare ka mutane suka ga halinka ba ba su gane maka ba ah to wa zai yadda ya bi mahaukaci wani ya kamar mahaukaci zai zama yana yawo ba yadda yake babu nutsuwa a gare shi babu daidaito a gare shi to ya za a yi wani ya yadda ya bi shi saboda ya zama irinsa ba zai yadda ba mutum da hankalinsa ya ga wannan hankalinsa ya gushe ya ce zai yadda shi ma ya dawo mara hankali ba zai yadda ba to shi ne shewa ce ku dinga zuwa muna ba ku ladabi na suluki na dawowa hanya kamar yadda kuka karbi haqaiqul jazbi mana yadda kuka karbi jazba kuka san Allah kai usuli to mutum ya shauƙantu domin idan mutum ya samu ya samu da Allah zai shauƙantu da Allah har ya manta da halitta to amma ya manta da halittan ana so ya dawo kuma ya zama ya daidaita ya zama tsakaninsa da Allah matsayinsa daban tsakaninsa da halittar Allah matsayinsa daban ya amfani halitta ya bautawa Allah wannan shine kamala shine mutum ya zama shikakke wa man fa'ala zalika faqad faza fawzan aziba sai shi duk wanda yake zuwa wajen mu yana karban irin wannan tsari to ya zama ya samu babban rabo irin wanda ake bukata wala budda lakum min tanghiril manakiri allati taqaw fil ikhwani bil yadi wal lisani wal qalbi kama fil hadisi sai shi ba makawa dole ku canja abubuwan da ba a so wanda suke faruwa a cikin yan uwa a cikin matasa wato dole ku canja su bilyadi in kana da iko ka ladabta mutum ma in yayi wannan aikin ko kuma ka faɗa masa shine lisanu da harshe ka yi masa nasiha ka yi masa wa'azi ya dawo kan hanya in abin ya gagare ka duka ba wanda yake binka kai ba tare da kowa kake ba in ka ji in ka ga irin waɗannan mutanen ka ji ranka baya so kamar yadda ya zo a hadisi wala budda liman yuridu al-intifa'a bi hifzi ma yadhuru minna min al-wasaya nazman wa nasran yace shewa yace ba makawa duk wanda yake son amfanuwa to ya haddace duk abin da ya taso daga gare mu duk abin da aka ce wannan na shehu ne ka rika ka rike shi ka haddace shi yawa da wanda muka fada shewa yace duk abin da muka fada yana nan a rubuce wani abu mun sace a cikin waka wani abu kuma mun sace a zube haka a littafin irin wannan littafin kaga zube ne kuma na ce magana shehu ne shewa yace to duk wanda lalle ne duk wanda yake so ya amfana to ya kiyaye abin da yake tasowa duk abin da ya ji daga gare mu ya kiyaye ya rike shi shi ma ya zama wasiya a gare shi wa hadhihi albarawatu hifzuha wajibun li kulli muridin to yace wannan wannan wasiƙar da ake karantawa haddace ta ya zama wajibi akan dukkan muridi kowane muridi ya santa in ma ba za ka iya karanta ta ba dai a gaya maka abin da ta kunsa kuma ka rike wa kullu wa kullu man waqafa alaiha falyansakha wa yulazimuha wa yaqra'uha kullu yawmin duk wanda wannan wasiƙar tawa ta shiga hannunsa to ya rubuta ta in bai da ita ya kofa in ya kofa ya lazamce ta kullum ya kalle ta kuma ya dinga karanta ta kullum saboda ya dinga tuna abin da cewa ya faɗa wa aqimu salata wa atu zakata wa sumu ramadana wa hajjul baita man sada ila sabila lalle ku daidaita sallolin ku ku dinga yin sallah cikin jam'i kamar yadda na shari'a ta tabbatar kuma ku dinga bada zakka in kuna da hali ku dinga azumta wata ramadana ba mutum ya zo lokacin wata ramadana ya zo ba ya rabe da wani dan uzurin wanda bai kai ya kawo ba ya ce shi ba zai azumi ba ku yi hajjin aikin aikin aikin dakin Allah ga wanda ya samu ikon zuwa aikin haji wata saddaqo bil mali wajhi Allah ta'ala in zaka bada dukiyarka ka bada ita don Allah duk abin da zaka yi ka yi shi don Allah to Allah shine kadai mai sakamako wa fi hadisi muslimin an rasulullah sallallahu alaihi wasallama at-tahuru sharrul iman والحمد لله كملا الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصبر ضياء والقرآن هجة لك وعليك كل الناس ينجدو وبايع نفسه وموتقها وموبقها من قال صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم annabi ya ce tsarki rabin imani ne alhamdulillah kalmar alhamdulillah nan tana cika ma'aunin mutum a lahira idan kana yawaita alhamdulillah alhamdulillah sai ka je lahira abinda aikin ka bai iya cika ta maka ba wannan kalma za ta cika ta maka subhanallahi da alhamdulillah suna cika su ma mudu a lahira ko kuma suna cika ma tsakanin sama da ƙasa ha wasalatu nurun sallah haske shi duk lokacin da mutum ya sallah idan mutum yana yawaita salloli to zaka ga haskensa baya kama da wanda baya bai shika yin salloli ba ma'ana salloli ba na farilla banda na farillan ma har na nafilan ma mutum ya yawaita su in yana yawaita sallan nafila to zai dinga samun wani haske daga Allah wasabru diya'un manzo Allah sallama ya ce haƙuri haske ne idan mutum ya zama mai haƙuri to zaka ji kowa yana yabonsa to yanda ake yabonsa wajen wajen mutane haka ake yabonsa wajen Allah wal qur'anu hujjatul laka wa alayka karanta Qur'ani hujja ne ga mutum idan mutum yana karanta shi yana bin abin da Qur'ani ya umarta to ya samu hujja idan mutum yana karanta Qur'ani baya bin abin da Qur'ani yake ya umarta to nan kuma Qur'ani zai zama hujja a gare shi a kansa ma'ana Qur'anin zai zama ya yi masa shaidan cewa wane yana karanta ni amma fa abin da na fara duk baya yi to kaga to shi ya sama suka sama mutane mutum ya wanke zuciyarsa tukuna da yawan tuba da ya su gifari da yawa ya tuba wa Allah zuciya ta wanko da yawa annabi salatu ya samu kusanci da annabi idan zuciyar ta kyau to in ka karanta qur'ani qur'ani zai maka zai zama maka haske zai amfane ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu nasu yangudu in gari ya waye kowa san mako yake yi fa bayo nafsahu wani zai je sai da kansa shi wani sana'arsa kansa yake sayarwa sannan ya samu abin da zai ci fa mutibu ha wani kuma zai je yanta kan nasa aw mubigu ha wani kuma zai je halaka kansa ma domin haramun yake zuwa ya je nema kuma aikin haramun yake yi wa qala ta'ala huwa asdaqul qailina ubangi tabaraka ta'ala ya fada shine mafi gaskiya masu masu magana Allah ya ce inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi Allah ya ce shi ubangiji yana umarta ayi adalci yana umarta kuma a kyautata kuma yana umarta mutum ya taimaka wa makusantansa da danginsa kuma Allah yana hani ga barin miyagun maganganu da miyagun ayyuka fasha'u miyagun ayyuka bangi kuma miyagun maganganu munkaru kai abinda ba a so magana mummuna ita ake ce mata munkaru wal bangi Allah yana haramta ayyuka waɗanda ake ce musu kaba'ira mana aikin kaba'ira ya fara daga ƙarya yi da mutane sata girman kai da sauransu ga sunan farwail kullul wail liman la yatalaqa hukm Allah wa rasuluhu bil qabuli tammi sai yace lalle azaba ta tabbata kuma ita ce ma shugabar azaba ga mutumin da baya karban hukuncin Allah da manzon Allah da karba shi kakke idan Allah ya aiko maka da abu to ka karbe shi ka sani daga Allah ne ba wanda ya sai wani abu sai yayi maka wani abu sai Allah ba wanda zai baka sai Allah ba wanda zai hana ka sai Allah duk wanda ka gani sila ne shi wasila ne kawai mana tsani ne amma Allah dai shi yake bayarwa shi yake hanawa saboda haka abinda Allah ya hukunta ka karba lakin man balanga hu kitabuna wa taba wa tadara kama amkana fa lahu sadar darai ne yace shewa shi amma dai duk wanda wannan takarda ta mu ta zike shi ya ji labarin abinda aka yi da yana cikin wasu ayyuka marasa kyau sai ya tuba ya daina ya dawo ya koma ya natsu ya yi ta ayyukansa masu kyau sai ce to wannan yana da arzikin duniya da lahira afallahu amma salafa Allah zai yafi abin da ya wuce wa man lam yanzajir hu shidullah wa ashhadu anni bari'un minhu wala abra'u minhu illa ba'da bara'ati la wa rasulih sai ya ce duk wanda ya ji wannan wasiƙar tawa ya ki daina abin da yake yi kuma abin ba kyau to ina shaidarwa Allah kuma ku shaida ni fa ba ni ba shi kuma ban rabu da shi ba sai da Allah ma ya rabu da shi manzo Allah ma ya rabu da shi wa alaikum bil iktar min salatul fati lima ungulika kuma shi lalle lalle ku yawaita salatul fati lima ungulika ita ce take kankare wasu abubuwa miyagu take hana mutum shiga wasu abubuwa wa alaikum bi katmil asrari qawlan wa filan kuma ba dawai in kai tarbiya ka dinga gaya wa mutane a ni na samu kaza na hau matsayi kaza na kai kaza wannan duk shirme ne ku boye asiranku da magana da aiki duk ka ɓoye, sirri ɓoye shi ake yi duk abin da ka samu baka samu abin da wani jagora ya samu ba baka kai ma inda ya fara ba to menene ko ko kuma mutum ya fara yana dan ya fara salatul fatihin sa wani in ya fara aiki ya dan fara aikin sa kwanaki kadan sai ya fara mafarki mafarki ya dinga ganin manzo Allah sallama a mafarki ko shehu tijani ko shehu ibrahim ko bayin Allah ko annabawa to sai ya dogara da wannan ya tsaye da tafiyarsa sai ya dogara da wannan washi ma ya kai shi yanzu babba ne saboda haka yanzu yana da matsayi matsayin ne kake da shi duk matsayin da kake da shi ba ka kai komai ba ka tsaya ka dage ka yi aiki ake bukata wadawu an kuma tajahura bi kalami ahli alhaqaiqi ku daina bayyana maganganu na sirrin Allah a cikin mutane haramun ne wasu lokutan al mustaqim ku shiga hanya madaidaiciya hanyar Allah hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa tilka shahawatu dangutun ta abuduna haba da dawal imani a son girma sun a san mutum sun ya tara mutane sun ya samu kuri sun ya samu duniya sun ya samu abin da zai shi wannan duka cewa yace gumaka ne da kuke bauta musu bayan kun yi da'awar ko muminai ne to ina imani in dai mutum ya samu wani abu wanda ya fifita shi ya zama masa Allah sa shi kenan ya samu gunki wa qala ta'ala ubangiji yace ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم duk wanda ya kafircewa gumaka ko kuma son zuciya son zuciya din shine gunki mutum ya dinga damuwa da a wani abu wanda ba zai amfane shi ba ko abin ko duniya ne ko neman duniyar ko neman ɗaukaka ko neman a ce masa waye ko me aka ce maka ran da ka mutu ai magana ta gare waye kai babu mutum ya gama to saboda haka ubangiji warga da Allah ya duk wanda ya kafirce irin wajen abubuwa ya riki hanya ya riki igiya amintacciya ita ce igiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba ta yankewa Allah yana jin abin da kuke aikatawa yana yana jin abin da kuke faɗa yana kuma sane da abin da kuke aikatawa sai ce wai anta ya Ahmadu Sham ballin hazar kitaba ila man yantasibu ila kulli man yantasibu ilaina ya kai Ahmadu Sham da na aika maka wannan wasiƙa ka isar da ita ga duk wanda yake cewa shi namu ne duk wanda yake danganta kansa zuwa ga shehu sai ce to wannan wasiƙa ta isa gare shi fa arsil ila kulli kabirin fi mahallin nuskatan minhu liyagrahu liman ma huwa liman hawlahu ka aika wa kowane babba mana duk wanda yake ce masa muqaddami a wajensa yana da zawiyar sa yana da mutanen da yake wazifa da su ka aika masa da kofi ya karanta wa mutane ya karanta wa waɗanda suke tare da shi wa arju minallahi أن تلقاه منكم قلوب صافية وآذان وائية والله يهدينا ويهديكم والسلام شيء شيء إنا قونا إنا قونا دقا الله إنا كتكاوا زتو دقا الله وأن وثيقة تاوى ترسكيكو تساموزو قاتمكو تركككوني نكرب أنت ذاكو كربي وجه وأن تكد تاوى da zukata masu tsarkakakku da kuma kunnuwa masu kiyayewa duk wanda ya ji ya kiyaye Allah ya shirye mu ya shirye ku والسلام وكتب إبراهيم الحاج عبد الله التجاني شيخ إبراهيم ne ya rubuta ta alhamdulillah yau za mu tsaya wannan sai ke doguwa ce ta yi alhamdulillah sai kuma gobe insha Allah alhamdulillah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله